أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وعزل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم وأعوذ بك من أن أبتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دون يصيبها أو امرأة ينكوها فهجرته إلى ما هاجر إليه وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya gwada mana wannan rana da wannan lokaci a wannan bigire mai albarka zawiyar maulana sharif ibrahim salih al-husaini da take nan zaria karkashin jagorancin maulanmu alfarfesor ibrahim ahmad bakari allah ya kara masa lafiya a karatun da muka gabatar a baya cikin littafin wato da muke karantawa sharhun ajirumiya na tufatu saniya mun yi maganan abin da ya shafi mawadi'ud damma inda muka bayanin cewa damma tana zuwa ta zama alamar raf'a a gurare hudu a guri na farko muka ce abin da ake ce ma lismul mufrad a sannan guri na biyu shine a cikin jam'u taksir sannan wuri na uku shine jam'u mu'annasis salim aw ma jumi'a bil alifi wata sannan na hudu shine a cikin alfi'lul mudari' to muka ci gaba da bayani cewa a cikin kashi nau'i na farko din nan inda zamma take zuwa ta zama alamar rafa wato alifin mufrad yana da tana zuwa a gurare kusan hudu guri na farko shine inda take zuwa a ita zamman ta zama alama na raf'a a cikin ismul mufrad sannan ma'ana ta fito a fili kenan kamar inda ka ce ja'a zaidun sannan akwai gurin da ba za ta fito karara ba ba ta fitowa karara sai dai a kaddara ta wannan wuraren su ne guri uku kamar yadda muka ambata a karatun da ya gabata a wuri na farko alismul maqsur sannan a wuri na biyu shine alismul manqus sai a waje na uku na ƙarke shine wato a ma udifa ila ya'il mutakallimi a nan guraren kam kaddarawa ake yi a ismul maqsur muka ce za a kaddara at-ta'addur للتعذر أنا منقوص مكتزا قدر للاستثقال akuma na uku na ƙarshe wanda kusan shine ba mu bayanin shi sosai ba shine ma udifa ila ya ilmutakallim shi baya bayyana lishtighalil mahalli bi harakati ya ilmunasaba a yau za mu shiga nau'i na biyu cikin anwa din ko mu ce maudu'i na biyu da cikin maudu'an da damma take zuwa ta zama alamar rafa shine jam'u at-taksir yace wa amma jam'u taksiri fal muradu bihi ma dalla ala akthar min ithnain aw ithnatayn ma taghyirin fi surati mufradihi jam'u taksir shine shi jam'in da ake wato tsago shi wanda ya duk abin da ake tsago shi ya zama an canza asalin wato suran shi a lokacin da yake mufradi ba a kawo shi jam'i ba shi ake ce ma jam'u taksir kuma duk jam'i kamar yadda muka sani dai shine abun da ya zama ya wuce ɗaya ya kai ya wuce biyu ya kai uku a larabci ya ce wa anwa'u taghyiri al-mawjuda fi jumu'u taksir sittatun shi wannan canjin da yake zuwa ya can jam'in da ake jam'u taksir din yadda ake yin sa shine kamar yadda muka bayani a canza suran mufrad din kalma in ka ce rajulun sai ka jam'in sa sai ka ce rijal in ka kalla kamar yadda muka ba da misali a karatun baya za ka ga harafin sa uku shi kuma jam'in harafi hudu ma'ana an ƙara samu an ƙara an samu ƙarin harafi guda ɗaya akan na sigan mufrad saboda haka anan zai gaya mana sigogin da ake samu na canjin sura mufradi a cikin jam'u taksir shine yace wa anwa'u taghyir al-mawjuda fi jumu'i at-taksir sittatun canjin da ake samu a cikin jam'u taksir gaba ɗayan su guda shida ne na farko taghyirun bi shakli laysa ghayr ta a nau'i na farko shine a samu canji a yanayin sigan kalman canji a cikin yanayin sigan kalman a canza shakalinta ga sigan kalman ta hanyar canza wasalin kalman kaman nahau asadun kalman asad mufrad ce jam'inta sai a ce mene usud usud so in ka kalla za ka ga kawai canjin da aka samu a siga mufrad din shine canjin wasali a wasalin hamza a asad fataha ne wasalin a jam'i kuma sai kai wannan hamzan damma sai ka ce usud to kaga canjin kawai a ciki na damma na damma na da fataha ne aka mai da shi aka ce shi aka kawo damma sannan kaman kalman namir namir a namir damisa kenan a mufrad kenan jam'insa ana cewa numur numur to shi ma kaga an samu canjin wasulan wasula har guda biyu wasali na farko nunun din an masa damma maimakon fatha sannan mimun din kuma an masa damma shi ma maimakon kasra a sigan mufrad ɗinsa haka haka dai wannan yace fa inna hadhihi fa innal huruf al mufrada wal jam' fi hadain al misalaini muttahidatun yace in ka kalla harufan mufrad din asad ka kalla harufan mufrad din namir ka zo ka kalla harufan usud ka kalla harufan numur za ka ga duka harufan ɗaya ne ba harafin da ya canza amma wasali ya canza bainal mufradi wal jam'i innama huwa ash-shakl shakluha abin da ya canza tsakanin mufradi da jam'in kawai shine wasali da aka canza na biyu تغيير بالنقص ليس غير shi kuma nau'i na biyu shine a samu canji a cikin kalima amma canjin ya zama ta hanyar na ƙasta asalin suran mufradin ma'ana a rage harufan da ke cikin daga a cire wani harafi daga cikin harufan mufrad din kalma kamar kalman tuhmatu tuhmatu aga tana da harafi kusan guda hudu kenan ta'un ha'un mimun ta'un to jam'in sa ana cewa tuham tuham kaga na daya an cire harafin karshe wanda yake shine ta ta'ul ta'un din da yazo a karshen kalman tuhumatu in ka zo jam'i zaka ce tuham ne kaman kuma kalman tuhamu tuhmatu tuhmatu bil kha tuhmatu jam'in sa shi ma za a ce tuhamu tuhamun kamar dai yadda muka faɗi shi ma a wancan haka ita ma a kalman a wannan kalman ita ma an samu wato na ƙasan harafi ɗaya daga cikin harufanta na sigan mufrad ɗinta ya ce fa'anta ta jidul jama'a qad naqasa harfan fi hadain misalai ne ya ce za ka ga jam'in a cikin jam'i an cire wani harafi daga cikin harufan kalman a sigan mufrad ɗinta a cikin duka kalmomin da muka gabatar. والباقي الحروف على حالها في المفرد sauran kuma harufan suna nan kamar yadda suke a sigan mufrad ba su canza ba sai a na biyu sura na biyu na da, da yake zuwa a sigan jam'i taksir yake zuwa a sigan shi shine yace taghyirun fi ziyadati laysa ghayr shi kuma canji ne za a samu a cikin jam'i a sigan mufrad amma ta hanyar yin ƙari da ƙara harafi ko da ba shi a cikin sigan mufrad din نحو سنون سنون جمع إنسا سنوان جمع إنسا سنوان آه وانا الله سبحانه وتعالى ينا سوى آه سنوان وغير سنوان wato dai sinwanun ɗin duka da suka zo a wannan ayan mufrad ɗinsu sinwun ne in muka lura za mu ga a mufrad ɗin kawai harfa guda uku ne sadun da nunun da wawun amma a jam'in sin wa nun an samu ƙarin alifun da nunun wanda wannan ƙari ne akan sigan mufradi to shi ma wannan nau'i ne daga cikin nau'in abin da yake faruwa da kalma in aka mayar da ita jam'u taksir sannan na hudu shine taghyirun fi shakli ma'an naqsi shi kuma shine a samu canji a cikin lokacin da aka mayar da kalma jam'i jam'u taksir ta hanyar wato canza wasali da kuma rage wani harafi daga cikin harufan kalim asalin kalman a mufradi kaman kalman sariru sariru jam'insa sururun sururun so in ka kalla kalman za ga sariru yana da harafi guda hudu sinun ra'un ya'un ra'un san jam'insa kuma sururun jam'u taksir ɗinsa kenan so za ga an canza shakali ba na wasali can sinun an masa am sarirun an masa wato fatha a sinun din farko sinun din harafin farko kenan sannan ra'un din an masa kasra a sai ya'un sai ra'un shi kuma a jam'i sinun din an masa damma sannan ra'un din maimakon kasra an masa shi ma damma sururun saboda haka anan an samu canji guda biyu canji na farko a sigan mufrad shine an mayar da damma fataha ya zama damma sannan an sa an share ya'un din da yake tsakanin ra'un da ra'un so haka da shi ke shi ma nau'i na hudu kenan sai nau'i na biyar shine taghyirun fi shakli ma'a ziyada shine a samu canji a wasali a kuma samu ƙarin harafi akan harufan sigan mufradi kaman kalman sababu sababu harafi uku jam'in sa zaka ce asbabu asbabu in ka kalla za ka ga an ƙara hamza a sigan jam'i sannan kuma an canza wasali ba yadda yake a cikin a can a sigan mufradi ba saboda sinun a can yana da fatha a nan kuma yana da sukun haka sai na shida na ƙarke wanda yake shine taghirun fi shakli ma'a ziyada تغيير في الشكل مع الزيادة جميع وتغيير في الشكل مع الزيادة والنقص جميعا معنى canjin da ake samu shi kuma a wannan sigan na shidan shine ya zama sigan jam'in an samu canjin wasali a sigan mufrad sannan kuma an samu tawayan kalima da kuma ƙarin kalima a tawayan harafi afwan da ƙarin harafi kaman kalman karimun karimun jam'insa kurama'u kurama'u so kafun yana da fatha a sigan mufradi amma an ka kalle na sigan jam'in wato kurama'u zaka kafun din yana da damma haka an samu canjin sigan wato shaka wasali sannan an ka kalla kalman karimu akwai ya'un a ciki kurama'u ba ya'un a cikinta an share a sigan jam'i sannan a kalman kuramawa akwai ƙarin hamza wanda yake shi kuma ba shi a sigan mufrad wanda yake shi ne karimu akwai ƙarin alifun wanda yake babu shi a sigan karimu in muka kalla a sigan mufrad saboda haka a takaice wannan shine yadda ake sigan wato jam'u taksir yake zuwa ta sigogi guda shida siga na farko a samu canjin wasali siga na biyu shine a samu canjin wato wasali tare da naƙasta harafi harafi daga cikin harufan wato kalma ko kuma a samu canjin wasali tare da ƙarin harafi daga cikin harufan da ba su a sigan mufradi sannan kuma siga na, na shida shine a samu canjin wasali tare da ƙarin harafi da kuma ragin rage harafin da yake a sigan wato mufradi a taƙaice waɗannan su ne wannan shine ake ce ma jam'u taksir kuma kamar yadda muka faɗa dalilin da yasa aka kira sa taksir shine ana wato canza sigan mufrad lokacin da aka zo samar da jam'i a cikinsa a taƙaice shi wannan sigan wannan jam'in da muka faɗa a wajen a cikin a wajen irabi idan aka zo halin bamma ya shige sa to alama halin raf'a afwan ya shige sa to alaman wannan raf'an a cikin sa shine wato bamma misali in ka ce ja'a ar-rijalu zaka ce ba zaka zaka ce kai ma wato ra'un din da kai ma lamun din karken kalman bamma wannan bamman kuma kamar yadda muka faɗa ita ce alama ta wato رفعة haka yace nahu jaa rijalun wa kuttabun rijalun jam'u rajul kuttabun kuma jam'u katib katib saboda haka a wannan asi a halin muzakkar kenan a halin mu'annas kuma inda kace ja'a ja'at hunudun wa zay wa zayanibu wa zayanibu kaga hunud jam'u jam'i ne na hind zayanibu jam'i ne na zainab a takaice haka dai ake yin wato li'irabin jam'u at-taksir idan ya zo a halin raf'a a za mu dakata a nan wannan shine wato nau'i na biyu daga cikin anwa'u maudu'i na biyu afwan daga cikin mawada inda damma yake zuwa ya zama alamar raf'a a halin li'irabi kamar yadda ya gabata insha Allah Allah ya kai mu karatu na gaba za mu je maudu'i na uku wanda yake shine jam'u mu'annas salimi inda shi ma damma yake zuwa ya zama alamar raf'a wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam